بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي أكو قوة جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدة دريه ديدة أشرين وان دي ديدة شاء يا قوة سبتمبر 1999 منا كراتل لتافين الأقيدة الطهاوية شرحي دا تعليق ببا مالمي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله عند مكي كركشن مسألة دا إمام الطهاوية كي كرنت دمو أكيدر أهل السنة قمد غنين الله أرانر القيامة a inda muka je tabbatar da cewa ganin Allah gaskiya ne ‘yan aljanna za su ga Allah a ranar alkiyama ya ce saboda dalilin wannan shine maganar Allah da ya tabbatar a cikin littafin shi ya ce kuma duk hadisan da suka zo ingantattu da ke tabbatar da za a ga Allah mun yi imani da su kamar yadda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka faɗi kamar kuma yadda suke nufi ya ce ba za mu kutsa cikin fassara alkur'ani ko hadisi muna masu ainihin ta'awili wato karkatar da ma'ana da ra'ayoyinmu ba kamar yadda ba za mu ainihin wato saka son zuciyarmu wajen ainihin fasara alkur'ani ko sunna ba sai ce domin kuwa babu wanda ya zauna lafiya a cikin addinin shi sai wanda ya ainihin sallama wa Allah ya kuma sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zan duk al'amarin da ya rikice mishi sai danganta wannan al'amari ga Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da duk al'amarin da ya shafi Allah babu rikici to sai ce ya yarda da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi al-imam tahawi sai ya ci gaba da cewa wala tasbutu qadamul islami illa ala zahari taslimi wal istislami wato digadigai na addinin musulunci wannan isti'ara ce kafafuwan addinin musulunci ba za su ainihin wato tabbata ba sai a gadon bayan sallama wa Allah da kuma rungumar abin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo. Faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu wanda di ya nemi ilimin abin da aka hana ilimin shi ya sani duk abin da Allah ya bai nufi a cikin ilimin ka ka sani ba sai ka je kana neman wannan ilimi to sai ka afka rikici shine mala yake cewa wanda di ya nemi sanin abin da aka hana ilimin shi ya sani walam yaqna bit taslimi fahamuhu fahimta shi kuma bata gamsu da sallama wa Allah ba hajabahu maramuhu an khalisit tauhid abin da yaje yana nema ya ƙetare abin da aka sanar da shi ko aka yadda ya sani sai ya hana mishi sanin tsantsar sanin Allah sai zan bai samu tsantsar tauhidi ba wasafil ma'arifa sai kuma ya gaza samun ainihin wato tsantsa ko kuma cikakken sanin Allah wa sahihil iman sai ya gaza samun ingantaccen imani ya jama'a duk sa'an da aka ce kawaye gari abin da ya cancanta ka je ka nema ba shi ka tafi kana nema ba sai ka ƙetare abin da ya fi ƙarfin iliminka kana ɗan primary six sai ka je ka saka kanka cikin masu phd za ka ɗauki lecture wanne irin ganganci kenan kai kana jin yaran ma da ake musu kai ɗan primary six ma'ana abokon ma kai yanzu ne ake fatan za ka fara ɗanɗana shi ajinka shida a primary sai ka je ka shiga cikin masu digiri na uku digirin digirgir har da digewa yaushe za ka iya fahimtar abin da ainihin ake karantar da su to kaga a nan kai baka je ka nemi abin da ya cancanta gare ka ba shine ka shiga sakandare aji ɗaya ka tafi kana neman abin da ya fi ƙarfin iliminka kuma fahimtar ka ba za ta iya ɗauka ba ko wannan karambanin da kai sai ya hana maka ka fahimci abin da ainihin kake nema kai a matsayinka na musulmi duk abin da kake da bukata ka tabbatar da cewa sai da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi ya bayyana maka abin duk da kaji an baka shi a dunkule ba a yi maka bayani ba aka ce ka yadda da shi a haka to ka yadda da shi din kar ka nemi me bayani akan shi wa'azi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ne ya ce Allah ya farlanta muku aikin haji don haka jama'a a yi aikin haji sai wani ya ce ya manzon Allah kowace shekara ya zaki cewa kowace shekara so uku annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rabu da shi bai amsa mishi ba sai a cikon na uku ya ce da na ce i da ya zama wajibi kuma ba za ku iya ba yanzu mutum nawa ne ya je aikin hajji ya umra a rayuwar shi sai ka kirga to da an ce wajibi ne ba ma so ɗaya a shekara ba duk shekara mutum nawa ne za su shiga wuta kenan to saboda haka abin da aka baka shi a dunkule aka ce Allah ya farlanta aikin hajji ku yi hajji yaya ka fahimta daga ku yi hajji din nan ka fahimci cewa duk shekara ne ake nufin za a aikin hajjin nan a'a abin da ka fahimta an dai farlanta aikin hajji to tafi ka je ka yi hajji ka dawo inda bukata za a sake ce maka to tunda aka ce ka yi hajji tafi ka je ka yi in an ce sake yi ka sake yi in ba a ce sake ba to bai zama dole ka sake ba inda bukata ka sake kana da hali sai ka je to amma mutane kullun sai su rinka kutsawa suna neman ainihin abin da yafi karfin ilimin su yafi karfin fahimtar su sakamakon haka sai a waye gari sun ainihin wato kasa sanin tsantsar abin da ake nema na tauhidi tsantsar sanin Allah ya zan basu san Allah a yadda ake son su san shi ba sai ka rasa su ainihin game da ingantaccen imani da mai ahalari yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farkon abin da ya wajaba akan baligi musulmi mai hankali lafiyayye shine ya inganta imanin shi to anan sai kaga mutum ya je ya ainihin afka cikin rikicin da yake ba zai samu ainihin ingantaccen imani ba to me zai waye gari mutumin da aka ce bai da tsantsar tauhidi sannan bai da cikakken sanin Allah sannan bai da ingantaccen imani fayyata zabzabu bainal kufri wal iman sai ka ga yana kai komo tsakanin kafirci da imani wata ran in ka ji shi sai ka ji ya ainihin afka kafirci wata ran kuma sai ka ji ya afka bangaren imani yana kai komo tsakanin imani da kafirci والتصديق والتكذيب yana kai komo tsakanin gazgatawa da ƙaryatawa wal ikrari wal inkar sai ka yana kai komo tsakanin tabbatarwa da musu wata ranka ji yana gazgatawa wata ranka ji yana ƙaryatawa wata ranka ji shi mai tabbatarwa wata ranka ji shi mai musu mu wasu wisan sai ka gan shi a cikin wasuwasi ta'ihan sa'annan kuma ruɗaɗɗe shakkan yana cikin shakka la mu'minan musaddiqan shi dai ba mumini wanda ya gaskata Allah haƙiƙanin gaskata Allah ba wala jahidan mukazziba shi kuma ba wanda ya musu ba ya ƙaryata Allah sai ka samu bai da aƙida ƙwaya ɗaya cikakkiya yana kai da komowa saboda me saboda ya nemi abin da aka hana ilimin shi ya nema ya afka abin da ya fi ƙarfin fahimtar shi ya ce sai ya fahimta wannan gabar idan jama'a ba su manta ba muka ce mun ɗauko babban sharhin wannan littafi ya jama'ar musulmi al'amarin aka ce maka aƙida to aƙida ita ce asalin karatu in aka ce an zo dandalin aƙida to babu wasa shi yasa ka karanta sahihul bukhari ƙarshen sahihul bukhari da kitabut tauhidi ya rufe abin da bukhari yake nufi da kitabut tauhidi anan wato al'amura na aƙida ya bayyana maka abubuwan da suke daidai waɗanda zaka kudurce a zuciya ya bayyana maka na barna dan in kana da su ka fitar da su in kuma baka da su kakka sake su shige ka dan haka ya rinka yana raddi ga kadariya da mu'tazila da yan shi'a da jahamawa da duk wasu dangi na batattu yan bid'a sai da imam bukhari ya musu raddi ko dai karara ko kuma da ishara a ƙarshen sahihul bukhari kenan mas'alar aqida jama'a ba mas'ala ce wadda ba sani ba sabon aka zo mas'ala akan aqida babu sani babu sabo shi yasa duk irin tausasawar da Allah da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke yi wa ainihin wato Abu Talibin da aka zo mas'ala akan aqida sai aka yi babu sani ba sabo ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bai halatta wa muminai ba su roƙi gafara Allah ga ‘yan uwansu mushrikai ko da danginsu ne na kusa bayan sun gane cewa waɗannan ‘yan wutana ‘yan uwana su tabbatattu ‘yan wuta ne ta iya yiwa ka ce ai annabi Ibrahim uban shi ai mushriki ne ya roƙan mishi gafara sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu istighfarin da kaji annabi Ibrahim yayi wa mahaifin shi alƙawari ne ya mishi da yace sa astaghfiru laka rabbi zan roƙan maka Allah innahu kana bi hafiya Allah yana sauraron kuka na yana share min hawaye to a lokacin falamma tabayyana lahum annahum an falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu ƙarshen al'amari sai Allah ya sanar da Annabi Ibrahim cewa maƙiyinka mahaifinka ya mutu yana kafiri shikenan sai ya barranta daga gare shi ya daina mishi addu'a amma duk da haka sai Allah ya ce inna Ibrahim la'awwahun halim annabi ibrahim mai yawan kuka ne na takaicin uban shi ya mutu a kafirci amma mai dangana ne haka allah ya tsara a cikin ilimin shi duk irin tausasawar da ake wa abu talibin amma yanzu da mas'ala ta zo wajen aƙida sai kaga kawai kai tsaye sai allah ya kira shi mushriki ya saka shi ɗaya daga cikin mushrikan duniya babu sassauci shi yasa in aka ce mas'ala akan aƙida ce to babu sani babu sabo shi yasa wannan littafi da muke karantawa ka bi mu a hankali duk abin da kake nema ka sani game da mu baka bukatar sai ka je wani ya gaya maka in ka bi mu a hankali sai ka ji matsayin mu game da aƙidar kowa tun daga garin nan har duniyar musulunci kowane ne aƙidar wane to ba mu sani ba ina matsayinsu da 'yan ɗariƙa tijjaniya ƙadiriya 'yan shi'a 'yan mu'tazila 'yan ƙungiya duk wani wanda ka sani in ka bi mu a hankali sai ka ji matsayin mu game da shi in Allah ya so abin da muke so ka juru zuwa kuma ka yi haƙuri kuma ka tsarkake zuciyarka ka rinka bin abubuwan da ake faɗi dalla dalla in Allah maɗaukakin sarki ya so yanzu dai ka ji har yanzu akan mu'tazila muka dira akan mu'tazila duk wannan raddin da muke yi ba za a ga Allah ba su waye suka ce ba za a ga Allah ba mu'tazila ne da yan shi'a da kuma wasu kaɗan daga cikin ainihin wasu nau'in na batattun ga sunan daga bangaren khawarija ne daga bangaren ainihin wato abin da ya shafi yan kadariya da makamantansu to in ka bi mu a hankali in Allah madaukakin sarki ya nufa sai ka ji bayanai dalla dalla akan kowa da kake tunani to sai dai ba mu san me suka ce game da suwana ba in ka bi mu a hankali kowa tun daga garin nan za ka ga sai mun tsinke maka duk kungiyoyin da suka kwana a garin nan ɗaya bayan ɗaya sai ka ji matsayin mu da su in Allah ya so ka dai haƙuri a gama karatun aqidatu sahawiya ka in ya so ka rubuto mana ka ce to suwa na ba su shiga ciki ba ka gani insha Allah to muka ɗauko sharhi muna karantawa na wannan babban malami a inda ya zo ne mana sharhin waɗannan gaɓoɓi ya kawo mana alƙur'ani da hadisi bayan da ya gama kawo wannan sai kuma ainihin ya ce ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقص توحيده باب شك دو وند بي سلم ومنزن الله صلى الله عليه وآله وسلم با تو توحيد شي نقص يكي توحيد شي رغوا يكي معنى حسكن إيمان شي كل دسا شي يكي جماعة أفهمتي wannan da kyau don in har ka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka sallama wa Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda di ya bi manzo to ya bi Allah Allah da kanshi ya sallama wa manzon Allah ya amince da shi duk abin da manzon Allah ya hukunta Allah ya ce ya yarda da shi don haka yana cikin yabon da ainihin wato Hassan ibn Sabitin yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa qala Allah qad arsaltu abdan yaqulu al-haqq inna fa al-bala'u فقلت شهدت به وقومي صدقوه فقلتم ما نحب وما نشاء الله yace ga bawa nan na aiko duk abin da yake faɗi gaskiya ne Hassanu yace da ni da dangi na mutanen Madina muka sallama mishi amma ku mutanen Makka kuka ce ba kwa so ba kwa kaunar shi to saboda haka Allah da kanshi ya riga ya amince da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka hadisi ya zo karara a cikin sahihul bukhari ma aka zo da dukiyar ganima aka raba sai wani munafiki ya miƙe ya tsaye tsaye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah ya ce wannan kaso baka yi adalci ba baka yi na Allah ba yanzu Allah ya fushi idan shi ya kada ya jazir ya ce wailak Allah wadaranka idan ni ban yi dan Allah ba duk duniya waye zai dan Allah Allah da kanshi ya amince da ni akan wahayi ku ba za ku amince da ni akan kuɗi ba Allah ya amince da shi jama'a ku manzon Allah wakilin Allah kenan haka Allah ya kira annabi Dawuda ma ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ina ma'ana khalifa wanda yake in ba ka shine zai zauna matsayinka Allah ya amince da shi don haka kowa ya sallama mishi jama'a abin da ake bukata kawai ka buɗe kunnanka da kaji an ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu son zuciya babu wani abin nan kawai sai ka sallama wa Allah ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka sallama wa mai faɗe bane mai faɗan shi ma magana ta fi karfin shi don dole shi ma yarda da ita to shine yace duk wanda bai sallama wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba babu shakka imanin shi raguwa yake fa innahu yaqulu bi ra'ayihi wa hawahu domin duk wanda bai sallama wa ma'aiki ba za ka ga yana magana ne da son zuciyar shi da kuma ainihin wato ra'ayin shi sai dai ce a gani na ni a fahimta ta ni ga yadda nake gani aw yuqallidu za ra'ayin wa huwa wa hawan bi ghairi hudan min Allah ko kuma zaka ga yana bin wani ne wanda yake mai bin ra'ayi ko kuma wani mai bin son zuciya ba tare da shari'a Allah ba fayanqusu min tauhidihi bi qadri khurujihi amma jaa bihi rasul sai kaga kullun imanin shi da tauhidin shi yana raguwa gwargwadon tawayen da yake manzon Allah gwargwadon haka shi yasa ku duba duk mutumin da aka kawo mishi sunna a yanzu ya tawaye goban kuka kawo mishi to ba tawaye da baka zai ba hannaushi zai yi dan kullun imanin ƙara raguwa yake gwargwadon ƙara botsarewa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake to gwargwadon yadda yake ƙara shan giyar bid'a yake haukacewa kenan shi yasa idan jiya kun zo mai da sunna ya ce a'a mu kun ga wannan ba za mu yi ba lokaci yanzu kaza kaza to in kuka zo mishi da ita wata rana to tsawa zai daka wata ran ku sai naɗa kafa wando to ya gama shan giyar bid'a kenan gaba ɗaya yayi marisa babu yadda za a yi sai me sai dai ya naushi ko ya dambe ko makamantan haka kullun imanin shi ƙara raguwa yake kuma ka kawo mutum ɗaya wanda ya faɗa da wata sunna wadda ya dawo yadda da wata ka duba ka gani duk mutumin da ya botsarewa wata Allah ya riga mai baki ya ce wa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu ba zai yi su imani da abin da suka karyata ba tun farko da can an kawo ya ce ƙarya ce wannan din nan da aka kawo yanzu ma ai ita ma yar uwar waccan ce domin duk sunan su sunna sunan su shari'a tun da ya karyata waccan to ya karyata wannan kamar annabawa ne in ka karyata kwaya ɗaya dukkan su ka karyata su to haka sunna an ka karyata kwaya daya dukkan sauran ma ka karyata sai ga duk wadda ta zo sai ka karyata ta kai tsaye ko kuma da ta'awili ko kuma duk ka ce to ka yadda babu wani ta'awili amma dai kai yanzu ba za ka iya aiki da ita ba to shine sai malam yake cewa fa innahu qad ittakhadha fi zalika ilahan ghayra Allah don a wannan halin ya dauki wani abu ya mai da shi Allah ya rabu da Allah madaukakin sarki wanda ya halitta qala ta'ala Allah ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya mai da son zuciyar shi ta zame mishi Allah ba ya zama abin da son zuciyar shi ya faɗa shine ke gaba Qur'ani da sunna suke baya ba Qur'ani da sunna ke jan son zuciyar shi ba a'a son zuciyar shi ne ke jan Al-Qur'ani da sunna suratul jasiya aya ta 23 ai abada mata hawahu nafsuhu wato yana bautawa abin da zuciyar shi take so al-imamu ibn abil izzi al-hanafi mai wannan babban sharhi sai ya ce wa inna ma da khalal fasadu fil alami min salasi firaq ka sani da cewa ya kai mai karatu ko kai mai saurare barna da ta'adi ta shigo duniyan nan ne ta hanyoyi guda uku ta ƙungiyoyi guda uku ta nahiyoyi guda uku ta ɓangarorin duniya guda uku waɗanda kuma ɓangarorin nan guda uku su ne jigga a cikin rayuwa al'amarin duniya da cikin harkar addini to ta nan ne barna ta zo kama kala abdullahi bin mubarak rahmatullahi alaihi kamar yadda al'imamu abdullahi bin mubarak Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya ce ra'aitu zunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ulama'u wa akhbaru wa ahbaru su'in wa ruhbanuha ibn al-mubarak tare da cewa wannan ainihin abiyat waɗannan wurare muna ɗanyo maimai ne don mu dasa akan abin da muke son mu gina a yau mun karanta waɗannan baitukan waƙaran nan ibn al-mubarak yake cewa na ga dai zunubai suna kashe zukata matukar kana saban Allah zuciyarka kullun ƙara mutuwa take kullun ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce kana tawaye kullun zuciyarka ƙara mutuwa take sai ce kuma har wa yau na ga cewa dimantar saban Allah kullum ya zan kana cikin saban Allah yana haifar da ƙasƙanci ga wanda yake yin haka sai ce domin barin saban Allah yana rayar da zukata abin da ya fi alheri gare ka ya kai mai saurare ya kai mai karatu shine ka rinka sabawa abin da zuciyarka ainihin take so duk abin da zuciyarka take so ka rinka saba mata ka rinka komawa abin da Allah da ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi suke so sai ya ce wa hal afsada dina illa muluku shin akwai waɗanda suka ɓata addinin musulunci in ba sarakuna ba sarakuna duk inda ka ji an ce almaliku sarki mai wuka ta ɗaya ne ko mai takobi ta ɗaya ko mai sanda ta ɗaya ko mai rawani da fakafakai ko menene shi su ne suka kashe addinin musulunci haka Allah ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna in dai sarakuna ne aka ce sun shigo ƙasa aka fara cewa shugabannin kasashen ku khalifofin ku na musulunci aka koma ana ce musu sarakuna manzon Allah yake Allah yake duk ƙasar da suka shigo in dai aka kira su da sunan sarakuna to afsaduha sai sun lalata kasar sai sun yi kace-kace da ita wa ja'alu a izzata ahliha a filla duk wani mai daraja duk wani wanda yake da mukami na addini a kasar sai sun kaskantar da shi Allah ya ce wa kazalika yaf'aluna haka kuma za su dimanta suke yi shi yasa a cikin addinin musulunci an fi son aji an ce khalifa kaza khalifa kaza khalifa kaza in ya so wannan khalifa yana da ainihin al'umara'u governors waɗanda suke ainihin gudanar da sauran mulki na ɓangarori shi kuwa gashi nan kishin da guda sunan shi khalifan musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda za mu zo mu karanta a can gaba za mu zo babu na akan khilafa ya ce za a zo a yi khilafa sa'an nan sai kuma a zo duniya sai ta rikice sai a fara mulki ya ce daga nan kuma sai Allah ya nufi duniya da rahama sai a dawo khilafa wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim to za a zo a karanta za ka ji ƙarin bayani a kai malam yana ce mana ne babu waɗanda suka ɓata addini sai ainihin mutane uku mutanen farko su ne suwa su ne sarakuna sannan wa ahbaru su'in da miyagun malamai miyagun malamai a ƙasar nan ba ba wani dogon sharhi da ya kamata a yi maka kowa san ta'adin miyagun malamai duk kalli jikinka ka gani babu tambarin miyagun malamai na bid'a ka kalla ka gani in ba kalli gidanku kalli mai gidanku kalli anguwarku ka gani duk inda ka kewaya sai kaga bid'a ta kewaye ka sama da ƙasan ma ba ita ce ta haife ka ba duk aikin miyagun malamai ne wannan sannan wa ruhbanuha da kuma masu bautar Allah da jahilci waɗannan kashi uku duk inda ka ga barna to daga nan ne ta zo duk inda ka ga barna daga nan ne ta zo yanzu duk arnan nan da suke bi suna kashe musulmi a kowane ɓangare a ƙasan nan ne ko kuwa a wace ƙasa ce kar ka aza laifin nan ya wuce ta kan waɗannan guda uku ko dai laifin sarakuna ne ko laifin miyagun malamai ko kuma laifin waɗanda suka zauna da jahilci sarakuna dai sun zauna ba sa ainihin komai sai kara sarautarsu akwai sarkin da a ƙasar nan aka fara da'awar izalatul bid'a wa iqamatus sunna yace tun da dai an ce su ba wani abu bane sa ga yadda za a yi da'awar ta ci gaba wai tun da an ce su ba wani abu bane ma'ana sai an ce su sun isa sannan za su taimaka a addinin Allah waye kai Allah shi kadai ne ya isa qul lillahi izzatu jami'a girma da buwaya da ɗaukaka da kasaita na Allah ne a cikin hadisul qudusi da bukhari ya ruwaito Allah yake cewa al-kibriya'u izari wal azamatu rida'i man naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu Allah yake da isa da kasaita da ji da kai wannan mayafina ne da kwarjalle na wanda diye min jayayya a wanda daga ciki sai na karya kashin bayan shi ko da wasu masu wa'azi sun ce kai sarki waye kai ka ce ko ni ba wane ne ba duk duk abin ku ba ku isa dai ai ku sauke ni daga bawan Allah ba ko matsayina dai kenan bawan Allah ai na samu mukami in dai har na zama cikin bayan Allah don haka ka tsaya kai wa addini aiki duk yadda wani ya bata maka rai karka ikai wa addini aiki in ka yi wa addini aiki kanka ka cuta ba wai wannan da ka bata ba wannan da ya bata maka rai ba amma saboda kadai an ce wai su ba wasu abu bane to Allah ne kadai komai Allah shi kadai ne ya isa malam ya kwance rawanin shi ya tsaya wa addini aiki soja ya kwance kakin shi ya wa addini aiki yallaɓai ya cire alkyabba ya wa addini aiki dukkanin ku ba kuna zuwa kuna taruwa amma ka kowanne babu dan diras babu singileta a jikin shi ba daga shi sai zani sai mayafi to ba ishara ce akan darajar ku ɗaya ba kuma an tashi alkiyama dan menene in kai sarki mai wuka ta ɗaya ne in an ce limanil mulku yau me ya hana ka daga hannu ka ce anta mana in anta anta din in dai kai kai din ne tun anan in a can inda ake shela ana cewa waye ya isa ka ce kai ka isa mana daga ashe baka isa ba to saboda haka me ya kamata sai suka yi wa addini aiki sai suka tsaya tun da dai an ce su ba wasu abubuwa bane shikenan sai suka yi wa addini aiki babu ruwansu da aje a musuluntar da arna babu ruwansu game da waɗannan arna akwai haƙoƙi da musulunci ya ce mu kula dangane da haƙoƙinsu duk wannan cin amana suka bi suka cinye amana arna suka cinye ta musulmi ƙarshe arnan nan suka zo suka kwaci kansu da ƙyar za ku yi mamaki in sun bi dare sun kashe gari guda na musulmi wannan duk kaɗan ne cikin zunuban sarakuna kaɗan ne cikin zunubansu sa'an nan komo kan ahbaru su in miyagun malamai wanne irin mugunta a cikin malanta ya wuce mutum ya zo zai musulunta a ce sai ya kawo rago a ina kuka samu wannan wannan ƙarya kuka yi wa Allah duk ragon da kuka ci sai kun biya wanda kuka ci ku roki ya yafe muku sannan ku roki Allah madaukakin sarki ya yafe muku sannan a fara magana tabbatar da malantar ku amma mutum ya zo zai musulunta sai a ce sai ya kawo rago wani ma a ce sai ya kawo nashi ya kawo na oshi ya kawo na uban shi ya kawo goro ya ka duk abubuwan da ake na daurin aure sa suna sai ya kawo sannan a musuluntar da shi kalmar shahada malaman ƙasar nan suka zo suna rowarta malaman ƙasar nan suka zo suna rowar kalmar shahada ba za a musuluntar da kai ba sai ka kawo rago wanda aka haifa yau da ran shi da lafiyar shi in babu rago ai ba dole bane ya faɗa akan uban shi balle wanda aka haifa shekara sittin ya zo yau zai musulunta an ce sai ya kawo rago ahbaru su'in kenan wannan mutum idan ya kwana in ya koma arna suka dafe shi cikin wata shida sai su mai da shi rabran fada sai ka gan shi yana wa'azi sai kuma daga baya ya zo ya ture ya zama ya zama bala'i ga musulunci sai kaji ana cewa ai arnan nan ai kaza kaza ai arnan nan an manta lokacin da ya zo zai musulunta aka hana shi kalmar shahada saboda ya kasa kawo rago a nan jihar Kaduna din nan akwai wani sarki yana nan daga cikin sarakunan jihar Kaduna din nan arne ne kasaitaccen arne manyan malamai daga garin nan Zariya suka tafi za su yi mishi wa'azi duk suka gama ya ce to wa'azin ku Allah ya saka muku da alheri amma ku ƴan uwana ne za a ci abinci za a yi huɗa ya ce amma fa ba zan musulunta ba kar ku ɓata lokacin ku ba zan musulunta ba ya ce saboda da a ce kun nufe ni da musulunci da tuntuni ni a musulunci zan taso ya ce uban shi a wannan garin yana maguzanci ya tafi wurin limaman garin ya ce zai musulunta ya je suka ce sai ya kawo ragon uwar shi sai ya kawo na uban shi sai ya kawo nashi na kan shi shi kuma kakkaf a gidansu ya ce ba a taɓa yanka rago ba ma da za a ce a rayuwar gidansu yanzu ana neman shi da rago uku saboda zai musulunta kuma ya tsufa amma sai ya kawo rago uku da na uban shi da ya mutu ba maguje da na uwar shi da ta mutu ba magujiya da kuma nashi yanzu da yake maguzanci zai musulunta sai ya biya waɗannan uku sannan za a aza mishi kalmar shahada la ilaha illallah dinnan wahdahu la sharika lahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar ce suka yi rowarta sai yanzu suka zo suka sa lasifika suna ihu suka ce suna zikiri an ce musu arna kaji makaryata wannan kalmar da ga inda ake neman su bada kwaya ɗaiɗai suka hana sai suka zo yanzu suka sa lasifika suka fitini mutane kuma su da kansu a cikin littafin su sun ce bid'a ne yin zikiri wani yaji yana nan cikin littafin malam yahuza sharadin ɗariƙa da sauransu suka ce yana daga cikin bid'a makaruhiya a cikin addinin ɗariƙa kai zikiri wani yaji amma lasifika ma suke sawa yanzu in ma aka ce ba a so sai su zo su sa bakin lasifika daidai kunnen wundanka wannan mutum suka hana mishi kalmar shahada sai da ya je ya ainihin yi kwadago ya samo kuɗi ya kawo waɗannan raguna sannan sai suka ɗiba mishi gandu ƙato gandu gari guda suka ɗiba mishi suka ce sai ya nome musu wannan gandun ƙarshen damuna sannan sai a musuluntar da shi su musuluntar da shi mana in ya so su bashi wahala in aka je wa hisabuhum alallahi amma sun ƙi su musuluntar da shi sai ya gama bauta musu tukuna sannan za su zo su saka shi inda zai bauta Allah yana cikin noman wannan gandun ya mutu yana ba ma guje ba a musuluntar da shi ba to shi wannan mutum uban shi ne sarkin garin a yanzu a wani gari daga cikin garuruwan jihar Kaduna din nan to shine aka je aka yi mishi wa'azi duk ya gama dan shi afwan dan shi shine duk da aka gama wa dan wa'azi yanzu yana sarauta shine yace to wa'azi Allah ya saka da alheri ku ɗan uwana ne Hausawa ɗan jihar Kaduna nagode kun ziyarce ni mu ci abinci duk alheri in ya kama ku zo in yi muku amma musulunci ya ce ba zai musulunta ba tunda da an so ya musulunta ya ce da an musuluntar da uban shi dole shi a musulunci zai taso to yanzu waɗannan ahbaru su'in kenan miyagun malamai kenan miyagun malamai waɗannan miyagun malaman su ne shehu usmani ya ta faɗa da su suka hana addinin musulunci ya ci gaba su ba za su yi ba su ba za su bari ai ba ba za su karantar ba ba za su bari a karantar ba babban malami a shekul allama almujtahidul faqih mala abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mishi shekaru kamar talatin kusan ba kaɗan haka sai da ya fama da waɗannan mutanen musamman lokacin da gawan yake mulki babu irin fitinar da malaman ƙasar nan ba su nema da mala abubakar gumi ba allah kaɗai ya kiyaye shi gungu suke suke tafiya wurin gawan cewa wannan mutum da ke wa'azi a hana shi gawan kowa ya san ba musulmi bane amma tafiya suke wurin gawan ya hana wai malam bakar gumo azi sai in shi gawan ya kira malam yana bincika shi suna kawo karaka in hana ka wa'azi me kai musu ne yace a'a ko da kai ba musulmi bane ai ka girma cikin musulmi ai gawan ya girma tsakanin wasa ne da nan sabon gari wace irin hausa ce bai ji wace irin sallah ce bai taba wanne carbi ne gawan bai taba gani ba tunda aka haife shi bi ya gani dan haka wace irin rigima ce ko ba zai iya maganin ta mun fahimci wannan ya ce ai ko kai ba musulmi bane ka girma ƙasa hausa ka san abin da ake ciki a musulunci mu zauna a gabanka mu tattauna su faɗi abubuwan da suke tuhuma ta a kai in na iya ba su ansa to in ban iya ba su ansa ba ya tabbata cewa ba ni da gaskiya to shi gawan yana ganin a wannan abu ne mai sauki a zauna mana da ya sun zo za su sake kawo ƙara sai ainihin ya ce to ya ce ku zauna tare sai su ce a'a su dai sai dai a hana shi amma maganar zama bata taso ba shine malam bakar gumi yace ni kuma sai in ce to aban in dora wa'azina aban in ci gaba da wa'azina to haka su basu ba sa faɗan gaskiya su kuma ba za su bashi ya faɗa ba abin da suke so yadda dai suka zauna suna cutar jama'a to kai ka zama la darara wala dirara akalla kenan ka zama koda kai baka cuta ba to ka bar su su cuta amma kada kai baka cuta ba kuma ka wayarwa da mutane kai to da wanne za su ji saboda jama'an nan su ne kayan tire da su su ne jalin su to ahbaru su in kenan miyagun malamai kenan waɗannan su ne addinin musulunci a ƙasar nan aka waye gari a ƙasar nan ne ko a ƙasar waje ko a ina in dai ka je ka haɗa waɗannan nau'ukan uku sai ga sun haɗu sun yi wa addinin musulunci kwaf ɗaya sa'annan wa ruhubanuha sai kuma ruhuban masu bautar Allah da jahilci masu bautar Allah da jahilci matsalarsa a Najeriya sun su suka fi kowa yawa duk masallacin ka je sai dai gyaran Allah amma ruhubanu su suka fi yawa tantiran jahilai ga naɗi nan dami guda ga tarbin shi nan sai ya ɗaure ka fam amma inda za ka tambaye shi yaya ake yin kalmar shahada ba zai iya maka ita daidai ba saboda ga ibadar amma ga jahilci mun kawo misali akan ruhban ina daga cikin su wani aka je aka tambaye shi ina hukuncin wanda yake son kai 99 sai ce ai babu gafara ina ibadar kawai yake bai san karatu ba bai san karatu ba shine shi wannan bai ta'addancin ya ga to tunda dai babu gafara ya buge wannan malamin mamana sai kike dari da shi ke jama'a ku nemo malami da an ce a nemo rashidi to yanzu a nemo malami aka je aka nemo malami malam na yake son kai mutum 100 akwai gafara yake me zai hana gafara yake yanzu na ji fatawa kaga da yana neman fatawar mutum casa'in da tara yanzu ya haɗa da wannan malami tun da jahili ne ina amfani aljahilu na mauta kabla mautihim tun kafin ya mutu dama matacce ne don haka ya cike ɗari da shi to waɗannan ruhubani kenan masu bautar Allah da ka in kuka dubi su ne suka cika masallatai su ne suka cika galibin wuraren ibadoji da ka suke bautawa Allah kamar yadda Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnuna Allah maɗaukakin sarki yake daga cikin su za a kaga akwai waɗanda da ka suke bauta Allah ba su iya rubutu ba da karatu da ka suke bautar Allah nasu kawai babu abin da suka sani sai gurace gurace da ƙarerayi da ake gaya musu saboda haka mala yake cewa fal mulukul ja'ira to wannan ainihin baitoci da shi ibnul mubarak ya kawo sun ƙare ka ji waɗanda ka ji ta inda barna ta shigo addini yanzu duk inda ka ga arne ka zo kana tattauna wata matsala ta addini da shi sai ka ji ya ce a ai ya ga mai siffa kaza mai siffa kaza yana yin wannan abin da kake mai wa'azi ya bari a nan nan kaso sabon gari aka je ana raba rumfuna wani arne aka cuce shi waye ya cuce ka kai yace wani babban mutum ne da rawanin shi hadda haka ya kunnuwa guda biyu sama da fakafakai kenan hadda fakafakai to kaga ya shiga siffan manya siffan malamai kuma ya je ya yi cuta arnan nan abin da zai fahimta to duk haka suke to bautar Allah da jahilci ba abin da take sababawa sai mutane su gaza fahimtar addini har ne aka zo ana magana da ita lokacin da yara suka fara yawo da mandiri suna kadawa a cikin gari sai ta tarri wani musulmi ta ce kuma ashe kuna kida yadda muke yi ita da ta yarda su bid'a suke yi to amma ta ga musulmi suna yi har an zo an tura wata na gashin masara an hankade ta an je ana gasa mandiri akan kaskwanta yaushe za ta fahimci cewa bid'a ita take yi kun ga irin matsalar kenan to shine mala ya fara sharhin waɗannan zantuka guda uku yace fal mulukul ja'ira azzaluman sarakuna ya'tariduna ala shari'a bi siyasat suna ainihin yi wa shari'ar musulunci karan tsaye da siyasa alja'ira siyasa ta ta'addanci wa yu'ariduna hadiha suna karo da shari'ar musulunci da siyasa in aka ce Allah ya ce annabi ya ce shari'a kenan su kuma suka tafi sai ce ai sakin layi mai doka kaza ya ce kaza wanda aka rubuta a nan kin kaza kaza kaza wa yuqaddimunaha ala hukmi Allah wa rasulihi sai kaga suna gabatar da hukunce hukuncen su na siyasa al'amuran su na mulki akan ainihin shari'a Allah wa ahbar su'i miyagun malamai kuma wa humul ulama ul kharijuna an shari'a su ne malaman da suka yi wa shari'ar musulunci tawaye har ma sai ka ji suna ainihin cewa su ba shari'a suke bi ba suna bin ilimin haƙiƙa ne dan haka sai ka samu dukkan nau'in barna su ne sai sai ai ku ne kuke bin shari'a amma su an aza su ne akan ainihin wato su bi haƙiƙa haƙiƙanin al'amari wai wannan sai ka kai sai ka yi wusuli zama za ka yi a tafa maka kwangiri a gaba kana zikiri kaɗan za ka rinka cin abinci kana zikiri kamar tsawon kwana hamsin to daga lokacin nan za ka ga Allah in ka ga Allah to lokacin kai ma muƙani ya samu gare ka har ka samu kaiwa matsayin wusuli in kai wusuli to ka gama ƙure matakin sanin Allah a lokacin kai ma gaba ɗaya ka zama abun rabaka hatta ya atiyakal yaqinu wai ka bauta wa ubangijinka har sai san da ka samu yaƙinin kai ma Allah ne haka suka fassara ayar ba irin fassarar da musulmi suka yi mata ka bauta wa Allah har sai ka mutu ba a'a suka ce hatta atiyakal yaqinu kai ta bautar Allah har ran da ka samu sakankan cewa kai ma Allah ne to daga ran nan da kai da Allah kun zama ɗaya ba wanda zai wani ibada to waɗannan miyagun malamai kenan bi ara'ihim suke wa shari'a tawaye da ra'ayoyinsu wa aqsiyatihim da kuma kiyasansu alfasida batattu المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباهه wannan shari'a da suke bi wato wannan son zuciya da suke bi na ra'ayoyinsu yana ɗauke da halattar da abin da Allah da manzon Allah suka haramta yana kuma ɗauke da haramtar da abin da Allah ya ainihin wato a halatta wa atibara ma algahu abin da Allah ya watsi da shi sai su ce wannan abu shine nagari wa ilga ma atabarahu abin da Allah ya ainihin wato yadda da shi su kuma sai su watsi da shi irin waɗannan su ne za mu zo za mu magana su a can ƙarshe ƙarshen wannan littafi suna da'awar cewa su ilimin haƙiƙa suke bi don haka za ka same shi za a ce babban malami ne yana ainihin shan giya yana zina yana dukkan nau'o'in fasikanci sai a ce kai baka kai matsayi ko matakin da ya taka bane kai ka ci gaba da bin shari'a har suke cewa wannan shari'a qur'ani da hadisi da ka gani an saukar da ita ne ga annabawa da kuma wawaye amma sai suka ce su tsantsar da suka san Allah su ba suna aiki da wannan shari'a bane ka karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi a karkashin suratul kahfi da yazo sai yace duk wanda ya faɗi wannan magana wala yuhtaju minhu su'alun wala jawabun yace ko tsayawa bincika shi ma ba za a yi ba sai a tafi da shi inda ake yanka mutane a je a yanka shi yayin ridda ba a buƙatar tuban shi yana nan cikin tafsirin Qurtubi za mu zo munasaba za ta kama insha Allah za a zo da shi a karanta wa itlaqa ma qayyadahu abinda Allah ya bashi a qayyade ya tsara shi su sai su sake shi ainihin babu qaidi duk zikirorin nan da kuka gani zikirori shari'ar musulunci ta zo da su da qaidi amma su sai suka bar zikirori kai ta yin tsalle kana zikiri har sai kwakwalwarka ta bugu an ce maka kai mahaukaci ne wata qaida ma atlaqahu abinda kuma Allah ya bashi sake babu qaidi su kuma sai su ainihin qayyade shi wani hawa zalika da dai shishigi kwatankwacin irin wannan da suke wa shari'a ka ji miyagun malamai kenan warruhubanu su kuwa jahilai waɗanda ke bautar Allah da ka wa hum juhalul mutasawwifa su ne jahilan 'yan ɗariƙa waɗanda suke danganta kansu ga sufanci amma jahilai waɗanda ba su san addini ba ba su san Allah ba al-mu'tariduna ala haqa'iqil imani wa shar'i ya jama'a wai fa wannan magana da muke karanta yau wajen shekara 700 da mutuwan malamin ashe kai zaka san ba yanzu ake aikin nan ba shi yasa wannan aikin da ka gani mun zo mun samu ane ne yanzu mu ci gaba muke in Allah kau da mu duniyan nan ma wasu za su zo za su ci gaba har abada wannan shari'a da ka gani sai an saman mata waɗanda za su yi tsayin daka su kare ta haka manzon Allah ya mata kirari da cewa sai an samu waɗanda za su tsaya akan addinin shi zargin mai zargi baya damun su duk yadda za a faɗa a tashi sai a ce sai an tabbatar da na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ƙari sai an kau da shi duk wanda ya rage sai an kau da shi menene tsantsa abin da ya zo da shi a tabbatar mana shine sai yake cewa zaka gansu suna ainihin wato bijirewa ainihin wato haƙiƙanin imani da shari'a bil abwaq sai su ce ai zauki ne su suna ɗanɗano ne wato wannan zikiri yana da ɗanɗano sai ga mutum wai ya aje gwangwanin alwala a gaban shi in ya fara zikiri yana Allah Allah Allah Allah Allah yana hawa kaɗan kaɗan in ya rikice sai a ce ai sauri a dakatar da shi fa in ba haka ba zai sallar nan ba wai yana ɗanɗana zikiri akwai zaƙi wai ba zai sallah ba fa saboda zikiri ya zaƙi shine bil azwaq wal mawajid da kuma rawa mutum yayi rawa har ya faɗi wal khayalat da kuma irin ainihin tunani na shirme wal kushuf da kuma mukashafa mutum ya ce shi an buɗe mishi shamakin da ke tsakanin shi da Allah ya ga Allah ko ya ga annabi ko ya ga aljanna ko ya ga takin kiyama ya ga matsayin shi albaqila ash-shaytaniyya waɗanda waɗannan abubuwa ƙarirai ne na shaytan almutabammina shar'a dinin lam ya'zam bihi Allah waɗanda duk waɗannan abubuwan na tattare da shar'anta wani addini da Allah bai yarda da shi ba wa ibqala dinihi wannan kuma na tattare da ainihin ɓata addinin Allah الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الدين ده الله يشرع أن تأبس هرشا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان فأنكما ده أينهم واتو كود كي game da ainihin hakikanin imani saboda yaudarar da shekan ya musu wa huzuzin nafsi da kuma abubuwan da rai yake so fakala al-awwaluna ibnu abul izzi al-hanafi yace waɗannan mutane guda uku ka ji su da sarakuna da miyagun malamai da kuma ainihin waɗanda ke bautar Allah da jahilci su ne suka haɗu suka yi wa addinin musulunci kisan mummuke to waɗannan mutane sai malam ya ce ga ƙarin bayani a kansu na farko su ne sarakuna su abin da suke cewa idza ta'arabati shari'atu a siyasatu wa shar'u qaddamna siyasa idan aka samu siyasa tana karo da shari'ar musulunci to sai mu gabatar da ainihin siyasa sai mu rabu da shari'a kuma wannan a aikata duk wanda yake rayuwa a Najeriya tun daga mulkin soja da mulkin farar hula da mulkin kowane iri ne ai ka gani Allah ya ce annabi ya ce amma kuma tsarin mulki kaza yake ba ma su sa gwadawa ma tun farko sun yi watsi da littafin Allah bayan bayan su wa kana al-akharuna su kuma ɗaya bangaren su ne miyagun malamai suke cewa idza ta'arada al-aql wan naql qaddamna al-aql idan aka samu ainihin hankali ya ainihin yi karo da nassin shari'a qur'ani ko hadisi to a gabatar da hankali ma'ana qur'ani da hadisi su bi hankali hankali ya wuce gaba ba wai hankali ya bi su ba malaman bid'a kenan wa qala ashabu zawqi su kuma waɗanda suke cewa zikiri zaki yan ainihin wato zikiri a har sai an faɗi an mutu ko an ce kai mahaukaci ne waɗanda suke jahilan sufaye suke cewa idza ta'araba zawq wal kashafu wa zahiru shar'i idan ga abin da kake yi kake ɗanɗana zaƙin shi a cikin waɗannan zikirori ko waɗannan ibadoji da shehunai ke bayarwa ko kuma wani kashafi da aka yi maka aka yaye maka wani shamaki to in ya zama yayi karo da zahirin shari'a dukkan mu mun karanta anan a cikin hadisin sahihu muslim a ƙarƙashin wannan mas'ala manzon Allah ya ce ba zai yiwu ɗaya daga cikin ku ya ga Allah ba har sai ya mutu mun karanta anan to kaga wannan hadisin karar yana cewa ba zai yiwu ka mutu ba sai kaga Allah amma yanzu kuna zaune tare da ba zai yiwu ka ainihin ga Allah ba sai ka mutu amma yanzu kuna zaune da mutum kawai sai ga ya kura wani wuri ido kawai ya ce ai Allah yake kallo to in ka ce wannan abu da kake faɗi azzauqu kenan wal mukashafa yayewa da kake cewa an yaye maka shamakin da ke tsakaninka kaga Allah wannan abin da kake ya saba wa nassin ainihin shari'a ya saba wa hadisi sai ce a'a to tunda haka ne a gabatar da ainihin qaddamna zauqa wal kashaf sai a gabatar da zikirin nan dandanan zakin zikirin nan da aka yi da kuma wannan mukashafa a aje ainihin nassin a aje shari'a jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ji ta'addancin da waɗannan ainihin mutane suka yi wa addinin musulunci ya jama'a duk wannan fa malam ya ne mana sharhi ne a ƙarƙashin maganar da yake cewa digadigan addinin musulunci ba za su zauna ba sai a ƙarƙashin sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan da malam ya gama wannan sai ya ce duk abin da ya taimaka wajen wannan rikici shine shigowar ilimin falsafa a cikin musulunci wasu mutane ne mutanen ƙasar Greek ƙasar Girka suke da wasu irin ilmomi nasu waɗanda yake zama suka kawai suka wahalar da kwakwalwarsa sai ka zauna baka ci baka sha tsawon yunwa sai rinka sa maka wasu irin dogon tunani to duk irin tunanin da ya zo musu sai su rinka rubuta waɗannan abubuwa wai saboda a lokacin suna sarai babu wani abu da ya firgita kwakwalwarsu to a ƙarƙashin haka sai suka fitar da waɗannan ilimi na falsafa shine abin da yasa suka sa mishi ilimin falasifa ma'ana ilimin hikima ilimi ne na dabara ya za a iya kaza a iya kaza waɗannan ilmomin su ne ainihin aka samu su aristo su aflaton suka je suka rubuta maguzawa ne na ƙasar girka sun rayu fiye da shekara ɗari biyu tun kafin annabi isa ya zo tun kafin annabi isa ya zo duniyar nan da shekara ɗari biyu suka rayu to suna da littattafai to sai ainihin aka samu a zamanin sayyidina umar aka fara gano irin waɗannan littattafai sayyidina umar ya ce waɗannan littattafai ba mu da buƙatar su idan alheri ke cikin su shari'ar da annabi ya zo mana da ita qur'ani da hadisi ya ishe mu alheri idan sharri ne dan me za ku fasa sharri ku kawo musulmi al-imam ibn khaldun shi ya kawo wannan magana a cikin muqaddimar shi ta tarihi to amma da tafiya ta tafiya sai aka samu wasu sai suka je suka fassaro waɗannan littattafan zuwa larabci kamar yadda zaka zo ka ji ba da dade wannan ba irin su ainihin al-hasid ibn rushd mai littafin al-bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid wannan mutum faqihin malikiya sai suka je suka yi wannan karatu sai suka fassaro littattafan to ƙarshe sai aka zo har wannan ilimi sai ya saɗaɗo cikin shari'a sai a ce wa mutum ga ƙur'ani da hadisi ya ce kaza sai ce shi yana son zai kare wannan abu ne da ilimin falsafa to sai aka fara kyama kai ka bar ƙur'ani da hadisi ka koma wa ilimin falsafa sai suka marmaza sai suka canza wannan ilimi suna daga falsafa sai suka ce to tun da ya shigo musulunci a rinka kiran shi ainihin ilmul kalam saboda alkalamu alal qudra alkalamu alal hayati yaya za kai ka iya kare kudura Allah ka tabbatar da kudura Allah da hikima ya za kai ka iya kare ainihin wato cewa Allah na da ilimi to alkalamu ala kaza alkala sai aka ce ilmul kalam sai suka sa wannan ilimi wannan suna wannan ilimi sai ya waye gari sai ya zama jaraba ga al'umma duk ta hanyar wannan ilimin ne bidi'o'i suka samu shigowa a ƙarshen al'amarin musulunci sai a cewa mutum ƙur'ani da hadisi sun ce kaza sai shi kuma ya ce ai shi yana fahimtar da kaza aka ce don da kaza zai zama tun da kaza ne to abin da ya kamata a ce kaza ya saki ƙur'ani da hadisi ya koma yana sakarci to sai malam kuma ya zo ne mana bayani akan cewa fa yatazabzabu bainal kufri wal imani wat tasdiqi wat takzibi wal iqrari wal inkar muwaswisan ta'ihan shakkan za'igan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukazziba da ya zo sharhin wannan magana cewa sai ka ga mutum ya waye gari yana kai komo tsakanin kafirci da imani tsakanin gazgatawa da ƙaryatawa tsakanin tabbatarwa da musu yana cikin wasuwasi da ainihin rudani sannan yana cikin shakka da karkata shi dai ba mumini mai gazgata Allah ba shi kuma ba kafiri wanda yake jayayya yake ƙaryata Allah ba sai malam ya ce وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى wannan hali da kaji al-Imam Tahawi Allah ya ji kanshi yake siffantawa halu kulli man adala an al-kitabi was sunna ila ilmi al-kalam al-mazmum wannan shine halin da duk wanda ya bar al-Qur'ani da sunna ya koma wa ilimin kalam abin zargi to wannan shine halin da yake shiga duk mutumin da kaji ya shiga rudani bincika shi kaji ya watsar da ainihin al-Qur'ani ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw arada an yajma'a bainahu wa bainal kitabi was sunna to dama sun kasu kashi biyu su masu aiki da ilmul kalam wasu sai suka yi watsi da alqur'ani da sunna gaba daya duk mas'alar da ta shafi addinin musulunci tun daga aqida har komai sai su koma wa ilmul kalam wasu kuma sai suka yi kokarin hada shari'ar musulunci qur'ani da hadisi da ilmul kalam din to duka ɗayan biyun ko dai wanda ya kauce wa alqur'ani da sunna to halin da zai shiga kenan ko kuma wanda ya kokarin ya gudanar da alkur'ani da sunna da ilmul kalam su tafi tare wa inda ta'arud to in ya samu ilimin alkur'ani da sunna ya yi karo da ilmul kalam ya ta'awwalun nassa sai ya ta'awilin nassin alkur'ani da hadisi dan Allah jama'a kun ji bata ba zai ta'awilin ilmul kalam din ba amma sai ta'awilin nassin alkur'ani da sunna wa yarudduhu sai ya tunkuɗe ainihin ya tunkuɗa wannan ainihin ma'ana ila ra'ayi wal ara'il mukhtalifa zuwa ga ra'ayin shi ko kuma zuwa ga wasu ra'ayoyi waɗanda suke su kansu suna karo da junansu faya'ulu amruhu ila alhaira ƙarshen al'amarin shi sai kaga ya koma ruɗani wa balal da bata wa shakki da kuma shakka game da addinin musulunci domin ya ɗauko alƙur'ani da sunna ya yi ƙoƙarin cuɗanya su da ilmul kalam ma'ana ya ɗauko musulunci ya ƙoƙarin cuɗanya shi da maguzanci ta yaya za a yi su tafi jama'a ba za su tafi tare ba don haka malam ya ce kama kala ibn rashid a ibn rushd al-hafid kamar yadda ibn rushd al-hafid ya faɗi ma'ana akan ce da shi al-hafid ne saboda kakan shi ma ana ce mishi ibn rushd to shi sai a marmaza sai a ware sai a ce ibn rushd sai a ce al-hafid jikan wancan babban shi wancan ana mishi alkunya abul walid wannan kuma ainihin ibn rushd al-hafid wa huwa min a'lamin nasi bi mazhab al-falasifa wa maqalatihim malam yace shi ibn rushd din nan yana daga cikin waɗanda suka fi jama'a sanin mazhabobin malaman falsafa da kuma aƙidojinsu ga abin da ya faɗi fi kitabihi tahafutu tahafut tahafutu tahafut sunan littafin nashi kenan a cikin wannan littafin a cikin shafi na tamanin da takwas ga abin da ibn rushd ya ce wa man allazi qala fil ilahiyati shay'an yu'taddu bihi yace daga cikin masu zance game da Allah daga cikin waɗanda suke da ilimin kalam wane ne ya faɗi wata magana wadda za a ɗaga kai a kalli magana tashi wato shi da kanshi ya gane wannan ilimin na shirme ne har yake cewa wane ne ya faɗi magana a cikin malaman ilimin kalam game da aƙida dangane da Allah wanda har za a iya ɗaga kai a kalle shi ma wane ne shi sai ya ce wa kazalika al-amidi haka nan ainihin al-imam al-amidi al-imam al-amidi babban malami ne na ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh yana da littafi na usulul fiqh al-ihkamu الإحكام في أصول الأحكام الإحكام في أصول الأحكام الإمام الآمدي أفضل أهل زمانه yana daga cikin ko kuma ya fi mutanen zamanin shi falala da ɗaukaka wa kafa fi masa'ilal kibar ha'ir ha'irun sai ya wayi gari ainihin ya zan ya ruɗe game da matsaloli waɗanda suke manya-manya na aƙida gashi babban malami amma duk karatun shi da ya gama saboda ya haɗa ƙur'ani da sunna da ainihin ilmul kalam ƙarshe sai ya koma ya ruɗe amma kai in ka je ka karanta sharhin shi wanda ainihin yayi a cikin wannan littafi zaka gane babban malami ne sai ka ce yanzu wannan malamin amma kamar shi bai san Allah ba akwai mamaki a ciki aslan ya san Allah din ta hanyar alkur'ani da hadisi sai ji bai gamsu ba sai ya tafi ɗibo waɗannan ilmomi sai ya cuɗa to sai waye gari ya ruɗe in ka tambaye shi mecece aqidar ka game da Allah sai maka shiru shine ya zama ya zama muwaqif ya koma ya shiru duk abin da zaka tambaye shi na aqida bai san abin da zai ce maka ba ya ruɗe abin da yake da shi na alkur'ani da hadisi ya ga ya rena wannan ya mai kaɗan ya je kwaso wannan ilimi ya haɗa wannan bid'ar da ta zo sai ta zama bomb sai ta tarwatse duk aƙidar da yake da ita ta gari in ka tambaye shi kai mecece aƙidar ka game da Allah a sama yake ko ko yana ko ina ya iya ce maka yana ko ina ma ba zai iya ba ya iya ce maka yana saman ba zai iya ba sai ce ya ruɗe shi ma bai sani ba kaga ya koma kamar yaro dan shekara uku kenan in ka ce wanne ne hannun dama wanne ne na hagu sai ce shi ma bai sani ba yaro dan shekara uku ya ruɗe jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan sai malam ya ce wa kazalika al-ghazali hakanan al-Imam al-Ghazali mai littafin Ihya Ulumuddin da manya-manyan littattafai rahimahullah al-Imam al-Ghazali intaha akhiru amrihi ila al-waqf wal hayrati fil masail al-kalamiyya shi ma karshen al'amarin shi haka ya karke mishi sai da ya rubuta littafin Ihya Ulumuddin ya zo ya tarbuce rubuce a cikin musulunci to sai waye gari karshe waɗannan mas'aloli na ilmul kalam sun ruɗa shi to shi sai Allah ya mai gamdakatar domin yana daga cikin gamdakatar Allah ya shirya da kai bayan ka ɓata sai Allah ya shirya da shi sai ya dawo da shi sai ya lazimci alƙur'ani da sunna to sai ya marmaza sai ya rubuta ainihin littattafai guda biyu na daga cikin waɗannan littattafai iljamul awami an ilmil kalam jallin zamun jahilai game da ilimin kalam wannan ilimi alwujud wal qidam wal baqa wal kaza wal kaza duk wannan law kana kaza la lazima an yakuna kaza wa id lam yakun kaza fala budda an yakuna kaza yace masu yin shi jahilai ne dan haka sai yayi littafi ya sa mishi wannan littafin yana jallin zamun su game da su bar wannan abu to amma matsalar kamar yadda ta faru ga imamu ibn al-juwayni kamar yadda zaka zo ka ji yanzu kai ana hana ka amma magana ba ce maka daɗi yanzu wannan magana wani yana jin gwamma lima mishi mashi a cikin ƙahon zuciyar shi tana da zafi a wani yanzu a ce alwujudu wal kidamu wal baqa'u dinnan a ce wannan karatun maguzanci ne la ilaha illallah sai kaga yayi salati wani daga nan ma sai fara motsuwa saboda shi yana ga kamar wannan karatun daga saman bakwai ya taho to yanzu an tumɓako maka tushen waɗanda suka ƙirƙiro maka wannan masifar ka ji gashi dukkanin ƙarshen al'amarin su sai su zo su ruɗe sai ake ce maka tun ba kai nisa ba kai marmaza ka bai kar ka kai lokacin da kai ma zaka kai matsayin waƙif ɗin ka ruɗe a tambaye ka Allah nawa ne ka kasa cewa ma me zaka ce wallahi akwai waɗanda in kake musu Allah nawa ne a wannan lokacin da suka ruɗe gaba ɗaya ba su da abin da za su iya cewa ya iya cewa ɗaya ne ko ya ce Allah da yawa ko ya ce uku gaba ɗaya shi bai san abin da zai ce ba saboda yana da aƙidar shi lafiyayya cewa Allah ɗaya ne ya je ya karambani ya je ya kwaso abubuwa na aƙida wani wurin ya ji an ce mishi biyu ne wani wurin ya ji an ce komai Allah ne wani wurin ya ji an ce a'a Allah guda ɗaya ne amma sura shi ce take bayyana fi surati sharidi wal akili duk inda ka ga mai ci da sha to surar Allah ce ta bayyana a wannan wurin amma mutum ne ko dabba ne sai ya waye gari ya rude in ka ce mishi Allah ne sai ce bai sani ba ya iya dawowa ya ce ɗaya ne kamar yadda musulmi ke faɗi sai ga wannan ma kuskure ne to ya ce uku ne irin yadda kiristoci ke faɗi sai ga kuskure ne ya ce komai Allah irin yadda addinin wasu 'yan ɗariƙa ya nuna sai ga ya rude gaba ɗaya in ka ce mishi Allah ne sai ce bai sani ba kuma babban malami ne ya je ya bar malanta ya koma cikin wasu abubuwa to gazali ma ƙarshen al'amarin shi haka ya waye gari shi yasa yana daga cikin wasiyar shi da yayi sai gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu zo da ainihin cikakken bayani akan waɗannan abubuwan littafin shi ihya'u ulumuddin Imam al-Ghazali ya yi kwandemin wannan littafi ya ainihin nuna cewa ya barranta da abubuwan da ya rubuta na aƙidoji miyagu daga cikin wannan littafi in Allah so gobe za mu zo maka da misalin manyan malamai da suka ba da fatawa ainihin akan cewa ihya ulumuddin ma hukuncin musulunci shine a kona shi to amma sai ka je ka samu wani ya runguma ihya ulumuddin kamar yadda ake runguma alqur'ani da sunna ihya'u ulumuddin din nan da ka sani Allah ya kai mu gobe zaka ji daga manya-manyan malamai na daga cikin su hal hadda alqadi iyad ne littafin ashifa zaka ji a zamanin su a magarib taron manyan malamai aka aka fito da ihya ulumuddin aka barbada mishi kananzir aka kona shi a yanzu kuma wani yana nan zai mutu akan ihya ulumuddin to bari ka ji gazali summa a araba an tilka turuki gazali karshen rayuwar shi sai ya bijire waɗannan ɗariƙoƙi duk waɗannan hanyoyi ya bijire musu wa aqbala ala ahadisin rasul sai ya tinkari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jama'ar musulmi ashe ba zai yi a haɗa ɗariƙa da aiki da hadisi ba kenan in ba haka ba gashi aka ce a araba an tilka turuki ya bar waɗannan ɗariƙoƙi ɗariƙa ba larabci ba ne to ai dama da Hausa ake da larabci ake faɗi a ce ɗan ɗariƙa ne ko ina ma na dan dariƙa wannan hanyar da yake bi to shi gazali ba ma dariƙa ɗaya ba kai kana faɗa akan dariƙa ɗaya ne shi turuk hanyoyin ga su burjik ya tattara su aka ce wa a summa a araba an tilka turuki sai ya ƙaurace ya bijire waɗannan ɗariƙoƙi waɗannan hanyoyi na ilmul kalam waɗannan hanyoyi na gwada maganar Allah da maganar manzon Allah da maganar wasu sai ya kauda kai daga waɗannan hanyoyi wa aqbala ala ahadithir rasuli sallallahu alaihi wasallama sai ya rungumi hadisan manzon Allah ya fuskance su su yake aiki da su su yake karantawa famata imamul ghazali ya rasu wal bukhari ala sadrihi sahihul bukhari yana rungume a kirjin shi haka ya mutu yadda ka san dan kabin na runguma hannu ma'ana haka imamul ghazali ya mutu yana rungume da sahihul bukhari a kirjin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ina ma'anar wannan maganar ya bar komai ya koma karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi kaga duk inda magana ta je za ta dawo dama mai muke magana a kai shine wanda dukke neman zaman lafiya ko ya sallama Allah ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga gazali saboda sallama manzon Allah ma sai ya rike littafi a fakku kitabin ba'da kitabillahi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa kadhalika abu abdullah haka nan kuma al-imamu abu abdullah Muhammad ibn Umar al-Razi Muhammad ibn Umar al-Razi wa kenan mai tafsirin ainihin at-tafsirul kabir al-Imam Fakhruddin al-Razi babban malami ne ga malami ga sarauta ga kuɗi ga mukami komai Allah ya haɗa mishi to amma sai aka yi rashin sa'a ilmul kalam ya biya kewaye shi wannan tafsiri nashi yana nan mujalladi goma sha shida tafsiri ne na alkur'ani di yana cike da irin waɗannan abubuwan waɗanda suke da alaƙa da ainihin ilmul kalam da hayaniya da bankaura to shi ma ga abin da ya faɗi ƙala fi kitabihi allazi sannafahu fi aqsamil lazzat ga littafin da ya rubuta musamman a lokacin da ya fahimci yadda al'amura suke sai ya faɗi wannan maganar waƙe ne ya ainihin rera gashi mala ya kama mana kama ainihin baitoci guda shida a ciki yake cewa nihayatu ikdamil uquli iqalu وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وذالوا وكم من جبال قد علت شرفات شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال yace nihayatu iqdamul iqalu uqulu iqalu ba su sun ce suna gabatar da hankali a bisa shari'a ba sai fakarun razi yake cewa to ƙarshen gabatar da hankali a bisa shari'a shine a saka mutum a turu a ɗaure shi duk mutumin da yake cewa shi a fahimtar shi ya bar alkur'ani da sunna ya koma fahimtar shi a hankalin shi to shine yace nihayatu iqdamul uqulu iqalu ƙarshen gabatar da hankali shine turu in mutumin da yake ɗora hankalin shi akan ƙur'ani da sunna ya ce ƙur'ani da sunna su za su bi hankalin shi to wannan ya kama hanyar motsuwa ne to menene ƙarshen shi shine ainihin iqalu shine a sa shi a dabaibayi a ɗaure shi wata ran sai kaga an ɗaure shi wallahi tallahi jama'a a yanzu ɗin nan da nake magana akwai wanda yake haka ta faru gare shi a ƙasar nan kuma kowa ya san shi sai ran da munasaba ta kama mun ce muku aƙida muke karantawa ku yi haƙuri duk wanda ya kama sai mun faɗi sunan shi ƙarara sai mun faɗi sunan ƙungiyar shi ba mu da alaƙa da kowa sai wanda yake da alaƙa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani kafcecen malami wani shugaba ne guda na wata ƙungiya a ƙasar nan duk da ya gama surkullan nashi da karo da sunna duk abin da ya zo cikin sunna sai ya mangare shi sai ya kawo ya dasa hankalin shi yanzu yana can a ɗaure a wurin wata boka yana can a ɗaure a wurin wata magori yanzu yana can ya haukace shine nihayatu iqdamul iqulu iqalu ƙarshen gabatar da hankali turu yanzu shi yana can daga shi sai gajeren wando sai jamfa a wurin magori kuma kuma malami ne mai wa'azin duk baki ɗaya hauduro ya ta jawabi amma da ya rinka gabatar da ra'ayin shi akan alkur'ani da sunna yanzu yana can ya samu taɓuwa to shi yasa kai a hankali kai ma in aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce sai dai ka nemi ƙarin bayanin fahimta yadda za ka yi aiki da abin amma ba wai ka ce ainihin to ai wannan a hankalce